الحمد لله واحد القهار مقلب القلوب والأبصار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل ليكونا مواقيت الأعمال ومقادر الأعمار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار العزيز الغفار شهادة تبرئ قلب الموقدها من الشرك بصحة الإقرار وتبوئ قائل الجنة فنئم أقب الدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار رفع الله تعالى ببعثته أمته الأغلال والآثار صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما متعاقبين إلى يوم إلى يوم القرار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير الزاد يتزود به العبد إلى يوم الميعاد واعلموا أن من الآيات التي جعل العزيز الوهاب عبرة لذوي العقول والألباب علم عدد السنين والحساب قال جل شأنه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاه فمن خاف الوعيد قصر عليه بعيد ومن طال عمله ضعف عمله الإيمان خير قائد والعمل الصالح خير راعد والإحسان إلى الناس خير آعد والحسن الخلق خير زاعد أهل الدنيا في غفلة عباد الله تمر عليهم الجلائد الموت فيهم واجد وناجد وهم يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون فيا سعادة من استعان في الدنيا وعلى الآخرة ويا فوز من شمر لمرضة ربه وعمل وعمل بطاعته وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنف نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أيها المسلمون لقد جاءكم عن قريب صفير كريم بين يدي ضعيف حبيب بين يديه ضيف حبيب عظيم فأكرموا سفير حبيبكم وقوموا بحق مبعث ضعيفكم إنه شعر شعبان رسول رمضان وسفيرة ومبعثه إليكم وبريده فمن حق فمن حق رمضان علينا أيها المؤمنون أن نصل قريبه وأن نكرم أخاه وقرينه ويكون ذلك بأمور يسيرة لمن همه سعة قبره وضياعه وهدفه رحمة ربه ورضاه أيها الإخوة الأعزاء أول ما يكون إكرام هذا الشهر الزائر الراهي هو إكثار من الصيام فيه فإن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في الشعبان وقالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا وقد بين نبينا سبب إكثاره من الصيام في هذا الشهر المبارك فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان وهو شهر ترفع أعمال إلى رب العالمين فأحب أن ترفع عملي وأنا صائم فذكر سببين عظيمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولهما أن الشعر الشعبان أن شهر الشعبان شهر يغفل الناس عنه لوقوفه بين شهرين عظيمين شهر رجب وشهر رمضان والأوقات التي يغفل فيها الناس عن العبادة تحسن فيها الطاعات وتعظم فيها الحسنات فالمؤمن ينبغي له أن يزداد تشميره وحرصه على طاعته والعبادة والذكر والعبادة والذكر هنا أوقات الغفلة وفي أماكن الغفلة وسبب الثاني لإكثار مصطفى من الصيام في الشعبان هو أن الشعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فأراد أن يرفع عمله وهو سائم فلنهرس أيها المؤمنون على اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الصيام في شعبان أيها الإخوة المؤمن أيها الإخوة الأعزة فهو كالتمريض على الصيام رمضان لئلا يدخل المسلم في السوم رمضان على مشقة وقفلة بل يكون قد تمرض على الصيام وأتانه ووجد بصيام شعبين ووجد بصيام شعبان قبل رمضان هلاوة الصيام ولظة فيدخل مسلم في الصيام رمضان برغبة وقوة ونشاط عباد الله عباد الله إكرام الفاني فمن تب إكرام الفاني عباد الله الذي تكرم به شهر شعبان هو تطهير أنفسنا من جميع الذنوب والمعاصي ونقية البيوت ونقي وتنقية بيوتنا من جميع المنكرات والمخالفات فالتوبة التوبة عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوها وأتلهوا ما خالقكم وافتحوا صحفة جديدة بيضاء لما تبقى من حياتكم وأبشروا بقبول الله تعالى يقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أخي المسلم أهرف على أن لا يدخل عليك رمضان إلا وأنت طاهر نقي فإن رمضان حضر ولا يعطر الثوب حتى يغسل هذا ضبط الغسل فاغتسلوا رحمني الله وإياكم من الدرن الذنوب والخلايا وتوبوا إلى ربكم قبل هلول المنايا اتقوا الشرك فإنه ذنب الذي لا يغفر الله له اتقوا الشرك فإنه ذنب الذي لا يغفر الله لأصحابه واتقوا الظلم فإنه ديوان الذي وكل الله تعالى لعباده واتقوا الآثار فمن اتقى الآثار فالمغفرة والرحمة أولاده يا من من الناس عليك حقوق أد الحقوق قبل رمضان أد الحقوق لأصحابها أيها الآقل الوالدين إيتي مرضات الله من أبوابها وإن رضا الله تعالى في رضا الوالدين وسقطه تعالى في سقط والديه أيها الشاب الواقع في المعاصي اعلم أن الشيطان لن ينتصرك اعلم أن الشيطان لم ينتصرك إليك بباعبك في المعاصي وإنما ينتصر عليك بأقصدك وتبذك من رحمته تبارك وتعالى معاشر المسلمين الإكرام الصالح الذي يكرم به سفير رمضان وهي اكثار قراءة القرآن وقد كان وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجدون في شعبان ويتهيئون في رمضان قال سلمة بن كثير رحمه الله تعالى كان يقول شهر شعبان شهر القراءة وكان عمر بن القيس رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان أغلق هموته وتفرق لقراءة القرآن فلنهرس رحمني الله وإياكم الاكثار من الطاعات رحمني الله وإياكم على اكثار من الطاعات واجتناب السيئات ولنغتم فراجنا قبل شغلنا وصحتنا قبل سقمنا وحياتنا قبل موتنا وجنانا قبل فقرنا أيها الناس إنكم قادمون على ما قدمتم ومجرزون على ما أنجزتم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن الحياة قليلة من تدبر أمره وهدر وأكد هدره واستعد ليوم لا تنفع فيه إبرة الناس يغيبون في الدار الدنيا وهي غرارة ويطمئن إليها وهي مكارة ويحرسون بها وهي غرارة وهل لك يا أيها الإنسان من الدنيا إلا حفرة ضيقة تهوي إليك والقبر مظلم يؤويك ثم إما إلى النار تظل تلظى عبد العابدين وإما إلى النعيم مقيم عبد العابدين يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار بمنه وكرمه عباد الله بعض العارفين يقول بعض العارفين يقول شهر رجب شهر زرع وشهر شعبا شهر سقية وشهر رمضان شهر حصاد وقال مثل شهر رجب كالريح ومثل شعبان مثل صيام ومثل رمضان مثل مطر ومن لم يضرع في الرجب ولم يحصد في شعبان فكيف يريد أن يحصد أن يحصد في رمضان فيا من تريد فيا من تريد فيا من تريد غنيمة رمضان اتق الله تبارك وتعالى فيما عليك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول ما تسمعون وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marin jayi ina da amincin Allah su tabbata ga annabin musallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sabihi ajma'in yan uwa yau huduban mu tana magana akan abin da muke ciki na wannan wata mai tarin albarka shine watan sha'ban ya ku musulmi ina yi mauna wasiya da ni kaina ga baki ɗaya da jin tsoron Allah makaɗaici marin jayi lallai hakika mafi alkhairin abin da bawa zai guzuri shine tsoron Allah shine abin da bawa zai guzuri har zuwa ranar da za ya koma zuwa ga ubangijinsa ku sani hakika ya ku bayan Allah yana daga cikin ayoyi wanda Allah mabuwayi da ɗaukaka mai girma da ɗaukaka ya sanya su su zanto abin lura ga ma'abuta hankali shine ilimin sanin adadin kwanaki da shekaru da kuma watanni domin ƙididdigar kwanakin mutane da kuma shirin koma wasu zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa lallai hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana cewa shine wanda ya sanya rana ta zanto mai zafi sannan ya sanya wata ya zanto haskensa mai sanyi ya yi haka ne domin mutane su san ƙididdigar shekarunsu da kuma hisabi lallai a cikin halittar haka da kuma jujjuyawar dare da rana akwai ayoyi abin kar akwai ayoyi abin lura ga mutane waɗanda suke masu ilimi ya ku taron musulmi hakikatin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka shine abin da yake mafi alkhairi da bawa zai guzurinsa hakika wanda biyu ya ji tsoron azabar ubangiji to hakika za a taƙaita masa aikinsa zai yi yawa kuma za a taƙaita masa dukkan wani wuri mai nisa wanda kuwa duk burinsa ya yawa a cikin rayuwa to za ka ga aikinsa ya yi rauni kwarai da gaske ya ku bayan allah ku sani imani shi ne mafi alkhairin abin da mutum zai riga ya zanto shi ne jagoransa ayyuka waɗanda suke na kwarai su ne abin da yake mafi alkhairin abin da bawa zai goya a bayansa sannan kyautata ma mutane shi ne mafi alkhairin abin da bawa zai rika ya zanto abin dogaransa kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye su ne mafi alkhairin guziri wanda bawa zai rika domin makomansa ta abadiya in ya koma zuwa ga Allah hakika ya ku bayan Allah mutanen duniya suna cikin ɗimuwa da kuma rafkara jana'iza da gawawwaki suna wucewa a kawunansu suna kallo amma kuma ba sa ɗaukar wa'azi ga mutuwa tana ta ɗaukar ‘yan uwanmu tana wucewa dare da rana amma ba ma ɗaukar wa'azi ba ma lura saboda wannan rashin lura da abin da mutuwa take aikatawa a tsakaninmu sai aka waye gari mutane suna ta gina gidajen da ba sa iya zama a ciki suna tara abin da ba za su iya cinyewa ba hakika rabo ya tabbata ni'ima ta tabbata ga wanda ya buraci ya yi guzurin tafiya lahira a duniyarsa a yau da irin abin da ya mallaka na halal kuma hakika rabo ya tabbata ga wanda manufarsa ta zanto neman yardar ubangijinsa da yin aiki cikin yi ma Allah biyayya Allah yana cewa ka nema daga abin da muka baka a rayuwarka ta duniya kada ka manta rabanka na lahira sannan ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka kada ta nemi yin fasadi a bayan ƙasa domin Allah baya son mafarnata ya ku taron musulmi hakika nan da wasu kwanaki kaɗan wani wata mai tarin albarka yana zuwa kafin zuwansa ga ɗan aikensa wanda yake wata ne mai karamci ya nema na bushara da cewa gaba gare shi akwai wani bako mai girman daraja masoyi mai girma saboda haka yake da mahimmanci musulmi su girmama wannan ɗan saƙo na ramadan su tsaya su yi aiki iyakacin ƙoƙarinsu domin tarban wancan wata wanda yake mai tarin daraja wannan shine cikin wannan wata na sha'aban wannan wata shine ɗan saƙo ramadan sannan kuma shine yake ƙarinin sa a kusa da shi shi yasa yana daga cikin haƙƙin ramadan da yake da shi akan musulmi shine su girmama ɗan saƙon nan na ramadan shine wannan wata na sha'ban su girmama shi saboda kasancewarsa yana kusa da ramadan kuma yana tare da ramadan daga shi sai ramadan girmama shi zai kasance da al'amura masu sauƙi kamar haka ga wanda manufarsa shine ya haskaka kabarinsa manufarsa shine ya yalwata kabarinsa manufarsa da abin da yake tunani a rayuwarsa shine ya zai nemi yardar ubangijinsa ya ku taron musulmi abu na farko da ya kamata mu girmama wannan wata shine lallai mu yawaita azumi a cikin wannan wata wanda yake mai tarin albarka shine watan sha'ban ummina aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa ban taba gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci wani wata watan gaba ɗaya ba in ba Ramadan ba sannan ban taba ganin sa ya yawaita azumi a cikin wani wata daga cikin watanni sha biyun nan ba kamar yadda yake yawaitawa a cikin watan Sha'ban sai Aisha ta ce ma kai ya kasance yana azumtar watan Sha'ban kusan gaba ɗayansa sai ‘yan kwanaki ‘yan kaɗan a cikinsu shi ne baya azumi sallallahu Alaihi wasallam. Hakika manza Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ya bayyana mana dalilan da ya sa yake yawaita azumi a cikin wannan wata da muke ciki na Shaban. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa ka hadisin Usama ta bin Zai. Usama ɗan Zai yake cewa na ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ma'aikin Allah ya aka yi nake gani kana yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'ban sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan wani wata ne wanda yake mutane da yawa sun gaffala da yin ibada a cikinsa wannan watan shine watan da ke tsakanin rajab wato da kuma ramadan wato shine sha'ban kuma sannan a cikin wannan wata ana ɗaukaka ayyukan bayi da suka yi na shekara guda ɗaya dindi sai a tafi da shi zuwa sama sai ya ce ina fata idan za a karbi aiki na a karbe shi ina da yin azumi ba za Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya ku yan uwa ya ambata mana dalilai guda biyu waɗanda suke masu girma da yasa yake yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'ban saboda me dalili na farko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine wata wanda mutane da yawa suka gaffala da yin ibada a cikinsa to irin wannan lokaci kuma da mutane suka gaffala da kuma lokaci wanda yake mai tsanani ana son bayan Allah su yi ibada a ciki domin ana nunka ibadar sannan kuma bayan haka ayyuka na kwarai ana karɓar su wannan idan ka duba za ka ga yadda mutane suka gafala a yau da yawan mu a yau kowa yana tanaje-tanaje na ya zai iska ramadan wani yana kokari ma duka ya yi ma yaransa dunki wani ya gama dukkan hidimar da zai yi a cikin wannan watan domin tara ramadan wannan ciku-ciku shi ke sa mutane sai su gafala da yin ibada a cikinsa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dalili na biyu yace sannan kuma wannan wata yana shi ne wata wanda Allah ta'ala yake karɓa ayyukan bayi ina son Allah ta'ala ya karɓi aiki na a cikin wannan wata wato ya zanto aiki na sanda za a karɓe shi ya zanto ina azumi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yake da muhimmanci ya ku ɗan uwa musulmi mu yi kwaɗayi cikin yin koyi da wannan annabi namu wanda shine abin mu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan mu sani ya bayin Allah lalle hakika yin azumi a cikin wannan wata na sha'aban hakika kamar mutum yana kore hanya ne kamar mutum yana yin guzuri ne da jajircewa da lattabtar da ransa da sabon majikinsa wani aiki wanda yake mai mahimmanci wanda idan ramadan ya zo sai ya zanto musulmi bai shiga cikin azumin ba da tsananin wahala da kuma ainihin gafala ta zukata ya riga ya kintsa zuciyarsa ta kimtsa rayukansa sun kimtsa ransa ya kimtsa sannan kuma gangar jikinsa ta kimtsa da karɓar ramadan hakika yin azumi a cikinsa musulmi zai samu a cikin wannan wata idan yana yin azumi kafin zuwa ramadan zai shiga cikin wata ramadan yana mai azumi yana jin ɗanɗanon azumin ramadan a jikinsa sannan yana jin daɗinsa sannan musulmi zai shiga cikin ramadan yana mai kwaɗayi yana mai ƙarfi yana mai nishaɗi yana ƙoƙarin gabatar da dukkan wata ibada wadda Allah ta'ala ya ba shi damar aikatawa a cikin Ramadan ba tare da samun kasala ba ya ku bayan Allah girmama sha'aban abu na biyu wanda yake da muhimmanci wanda musulmi ya kamata su aikata domin su girmama wannan wata na sha'aban shine tsarkake zukatanmu ga baki ɗaya daga ainihin zunubai da kuma saɓon Allah sannan da tsarkake gidajenmu daga dukkan abaiban da shari'a ba ta so da abin da ya saba ma shari'a sannan kuma bayan haka da yin tuba tuba wanda take ta gaskiya tuba wanda idan an yi ta ba za a sake komawa a kan zunubi ba mu buɗe sabon babi da sabuwar takarda sabuwa faratas wadda za ta kyautata tsakaninmu da Allah cikin abin da ya yi mana saura na rayuwarmu sannan muna yi maku bushara ku yi majunanku bushara da karɓar tubanku ubangiji ya yi kuwa a cikin littafinsa ya ce ka ce ya bayina waɗanda suka yawaita sabo a bayan ƙasa ya bayina waɗanda suka aikata ɓarna mai yawa karan kawunansu kada ku iya da tsammani daga rahman ubangiji lalle Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayansu domin shi Allah ya kasance mai yawan gafara ne ko mai jin kai ne ya kai ɗan uwa musulmi ka yi kwaɗayi cikin ainihin shigowar wannan wata na ramadan ya zanto kwaɗayinka kana yin sa wato ta ɓangaren abin da ya shafi tsarkin zuciya lalle haƙiƙa ka sani ramadan yana nan tafe domin shi ramadan kamar turare ne to ita kuwa ta guwa ba a sanya mata turare sai an wanke ta to ka sani yanzu shine lokacin wanke zuciya ga baki daya wanke zukatanku ya ɗan uwa musulmi Allah ya ji tsena tare da ku daga ainihin dattin zunubi da kuma saban Allah da kurakurai ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku kafin mutuwa ta sauka zuwa gare mu ka nisanci shirka domin shirka wani zunubi ne wanda yake guda ɗaya wanda Allah baya gafarta ma waɗanda suke aikata shi sannan ka nisanci ainihin zalunci domin zalunci wani diwani ne guda ɗaya wanda Allah ya kallafa shi akan bayi wanda baya gafarta ma mutane sai idan bayi sun gafarta sannan kuma ka nisanci saban Allah sannan ka nisanci ainihin wato abin da duk zai kai ka zuwa ga fushin ubangiji hakika wanda ya tattaro akan waɗannan siffofi to gafarar ubangiji da kuma jin kan ubangiji sun tabbata a gare shi ya kai dan adam wanda a kanka akwai haƙoƙin mutane ka miƙa haƙoƙi zuwa ga masu su ya kai wanda ka tozarta iyayenka kai masu tawaye ka nemi yardar ubangiji mabuwaye da ɗaukaka cikin ƙofofin tuba zuwa gare shi ka sani yarda Allah tana cikin yardar iyaye ka sani kuma shi fushin ubangiji yana cikin fushin iyaye ya kai saurayi wanda ya jefa kansa cikin saban Allah da zinace-zinace ku yi sani lalle ka sani cewa shaitan fa baya taimakonka cikin abin da ya jefa ka zuwa gare shi na saba ma Allah a'a kawai shaitan yana taimakonka ne yana tura ka zuwa ga ainihin fushin ubangijinka da nisantar rahamar mai jin kai da kuma ainihin tsawaita maka tuba da yake yi da kuma burace-burace da yake sawa a zuciyarka ya ku taron musulmi hakika abu na uku da za mu kirmama wannan wata da shi shine ainihin wato yawan karatun alkur'ani hakika magabata na kwarai sun kasance idan wannan wata ya tsaya wato watan sha'aban suna ainihin shirya whatsapp cikin yawan karanta qur'ani cikin yawan sauraronsa domin ya zanto kamar share fage ne ga zuwan wata ramadan an kawo magana daga umar ibn qais Allah ya dade gare shi yake cewa yayin da ramadan ya shiga duk sai su kulle kofofin komai kofofin dukkan waɗansu ayyuka da shige da fice duk sai a rufe gabaki ɗaya sai kowa ya koma karatun qur'ani kawai da ainihin zikiri da neman yardar ubangiji saboda haka yake da muhimmanci ya ku taron musulmi mu nemi gafaran ubangiji mu koma zuwa gare shi cikin yi masa biyayya sannan mu nisanci dukkan ababen da yake hana mu aikatawa mu ribaci ainihin lokacinmu kafin rashin lokacinmu ya zo ka ribanci ainihin lafiyarka kafin rashin lafiyarka ya zo maganar da muke yi a nan waɗansu suna can a cikin asibiti yana fama da rashin lafiya ya rasa gabas ya rasa yamma komai a jikinsa ciwo yake sai ga ka da lafiya ga ka da ainihin kala ji to yanzu lokaci ne a gare ka da za ka yi amfani da wannan damar sannan ka yi amfani da rayuwarka kafin mutuwarka ta zo sannan ka yi amfani da wadatarka kafin talaucin ka ya zo ya ku taron musulmi lalle hakika ku masu gabata ne zuwa ga abin da kuka gabatar wa kawunan ku sannan kuma za a yi muku sakayya da abin da kuka aikata ine muku wasiya da ni kaina ga baki daya cewa hakika mai hankali shine wanda yake tunani yake jujjuya al'amuransa yake kama yi makansa hisabi yake rikar ainihin guzurinsa a yau cikin yirka waɗanda suke na ƙwarai tun kafin lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba ta mutane su zo hakika da yawa daga cikin mutane sun ɗauki duniya sun mai da ita ainihin sun ba ta aminci bayan kuwa ita duniya mai a yaudara ce sun nasu da duniya bayan kuwa ita ta kasance mai yawan makirci ne a kansu sun kwaɗayi da ma su samu duniya da abin da ke ciki alhalin ita duniya tana rudinsu tana gaggawa zuwa gare su ya kai ɗan adam mai mantuwa shin kana da wani abu ne a duniya me kake saurare a duniyan nan ita ba komai bane gace ainihin tana tura ka a cikin yini da safiya da maraice da kai kawo tana ta tura ka ne zuwa ga wani wuri wato shine kabari wanda yake mai tsananin duhu ga tsananin kunci wanda zai taka ka ya makare ka ya takura ka a ciki sannan a cikin wannan rami ko dai ya zanto ka zarce zuwa ga wuta wadda take har abadan abidin Allah ya sauke ko kuma ya kasance a cikin ni'ima wadda take dawwamammiya har zuwa ranar sakamako Allah ta'ala yana cewa hakika kowace rai mai ɗanɗanon mutuwa ce lalle ana cika ma bayi abinda suka aikata na ladaddakin su ranar tashin kiyama dukkan wanda aka tseratar da shi wuta aka shigar da shi aljanna hakika wannan ya samu babban rabo hakika rayuwar duniya ba komai da ce rayuwa ce irin ta rudi muna roƙon Allah ta'ala da falalarsa da karamcinsa ya shigar da mu aljanna kuma nisantar da mu zuwa ga azabarsa ya ku bayin Allah hakika waɗansu malamai masana suna cewa shi watan rajab kamar wata ne wanda ake shuka a ciki shi kuwa watan sha'aban kamar wata ne wanda ake shayar da shukar a ciki shi kuwa watan ramadan wato kamar wata ne wanda ake girbi a ciki wasu mai masana daga cikin malamai suka ce misalin watan rajab kamar iska ce wadda take ta bazara wadda ke tasowa da rahama a cikinta misalin sha'aban kuma kamar misalin ainihin gajimarai ne lokacin da iska ta taso ta bazara ko iska ta taso su za ga gajimarai suna haɗuwa to wata raja sai zanto kamar iska ce wadda take kokari ta haɗa gajimarai yayin da sha'aban ya zo to gajimaran sun gama haduwa yayin da ramadan ya zo kuma shikenan sai a saukar da ruwa wanda yake na rahama hakika wanda duk bai yi shuka a cikin rajab ba sannan kuma bai yi ainihin wato bai yi shuka a cikin rajab ba to ta yaya ne kuma wato zai iya shayarwa a cikin sha'aban ballantana kuma a ce yayi girbin abin da ya shuka a cikin ramadan ya ku bayan Allah hakika wanda duk yake son ya ribaci wata ramadan hakika wanda ke sanya giri bace wata ramadan to kai aiki ka tabbatar da ainihin sharuɗa waɗanda suke masu mutunci masu muhimmanci a yau hakika ta yaya mutum zai rabota da ainihin wata ramadan idan bai tsarkake zukatansa daga aikin haram ba yaya mutumin da ke cin haram yake kwanciya a cikin haram yake mu'amala a cikin haram ta yaya zai ji nishaɗi da dadin da ke cikin ramadan ta yaya wanda yake a kansa akwai yanar ke a cikin zunubi da shaye-shaye da ayyuka waɗanda suke na ɓarna da ayyuka waɗanda suke na zunubi ta yaya zai ji daɗin zuwa ramadan ta yaya wanda baya karanta ƙura'ani kuma ya nisanci ƙura'ani kuma yake cin dukiyar mutane da haram sannan yake jayayya da mutane a cikin haramtaccen aikinsa ko kuma ya kwace dukiyar da ba tashi ba ko kuma ya tsananta a cikin tsawaita baki ba tare da wani dalili ba yaya kake tsammani zai ji daɗin yin azumi a cikin ramadan ta ku bayan Allah hakika wanda yake mutumin kwarai shine wanda ya nisantar da zuciyarsa ya amfanar da ita ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake harshensa daga ƙarya da annamimanci zuciyarsa ta tsarkaka daga ainihin hasada da gaba da gilli da adawa to irin waɗannan su ne waɗanda ke cin rabon wannan wata wanda yake mai tarin albarka ya ku bayan Allah muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu ya ku waɗanda kuka zo domin sauraron wannan zikiri hakika wallahi kuna cikin ainihin kan tabarki madaidaici ku tabbata akan wannan shiriya ta musulunci ku tabbata har zuwa mutuwa ta same ku ku sani ya bayan Allah mutuwan nan ba a nesa take ba bayan haka muna salati ga annabi musallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya umurni inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa qalban khashi'an وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله